الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكا نوتا أشرين دا أكو ga watan ramadan shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 23 ga watan 8 shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba cikin wannan sura mai albarka suratu al'araf jiya in ba manta ba mun tsaya ne akan gaba aya ta hamsin da biyar fadin Allah madaukin sarki udu'u rabbakum tazarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin yau za mu tashi yau za mu tashi akan aya ta 56 fadin sa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qariban minal muslimin na'am mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
Allah madaukin sarki ce bayan yayi magana akan haramcin wuce gona da iri wajen kiransa ko ambatonsa ya yi umarni da a kira shi ana masu kankan da kai da ɓoye kai sai ce wala tufsidu fil ardi ba da islahiha ku daina yin barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta Allah ya hana yin barna da fasadi a bayan ƙasa bayan gyaruwarta ay la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ghairi ta'ati Allah ba'da islahi Allah iyyaha bibasir rusuli wa bayani shari'a kada ku yi barna a bayan ƙasa ta hanyar yin sabo da kuma kiran mutane zuwa ga bautar wani Allah da kuma yi wa wani Allah da'a bayan Allah ya gyara ƙasa ta yadda ya turo annabawa da manzanni da kuma bayani na shari'a da suka yi ku dawo ku kira mutane zuwa ga da'ar ubangiji wannan shine gyara ƙasa kira zuwa ga kishiyar ubangiji wannan shine al-ifsadu fil ard barna a bayan ƙasa la ta'su fil ardi ku daina yin sabo a bayan ƙasa ku daina fasadi a bayan ƙasa fa yumsiku Allahu al-matara sai Allah ya rike ruwan sama wa yuhlikul harsa bi ma'asikum ubangiji zai rike ruwa ya hana ku amfani ya hana ku ainihin wato cin moriyar dukkan arzikin da ake iya ba wa ɗan adam abin da ya shafi kayan noma ne da kuma abin da ya shafi dabbobi wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira ubangiji kuna masu jin tsoronsa kuna masu jin tsoron azabarsa wa tama'an fima indahu kuma ku kasance masu tsammani da sa rai dangane da gafarar ubangiji da samun lada shine ake nufi da khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lallai rahamar ubangiji da jin gayin ubangiji yana dab da masu kyautatawa yana kusa ne da masu binsa wannan aya tana nuna mana haramcin yada barna a bayan ƙasa shan giya barna ne caca barna ne zina barna ne luwaɗi barna ne zalunci barna ne cin riba barna ne kin aiki da dokokin Allah shi ma barna ne bin san zuciya da ra'ayi shi ma barna ne to ku daina yada barna a bayan ƙasa shirka barna ce bid'a barna ce ku roƙi ubangiji kuna masu jin tsoron azabarsa da kuma tsammanin rahamarsa kuma ana muku albishir cewa rahamar ubangijin nan dab take ga bayinsa masu kyautatawa Allah ya sanya mu cikin almuhsinin sai ya ce mi
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته haka حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون wa huwa allazi yursilu riyah Allah madaukakin sarki shine yake aiko muku da iska bushran baina yaday rahmati wanda wannan iska ita ce take lale maraba da zuwan ruwan sama kaman wannan iska tana albishir ne da zuwan ruwan sama anan ar-riyah ana nufin iskar da take zuwa kafin ruwan sama ya zo idan aka yi hadiri za ku ga wani zubin sai iska ta fara zuwa tana kakkadawa sai ka ga mutane suna cewa to ko ruwa za a yi to wannan ita ce bushran baina yadai rahmati a wata kira'ar aka ce ana cewa nashran baina yadai rahmati wa huwa alladhi يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي قراءة حمزة والكسائي كنا ita ce wannan iska mai daɗi mai sanyi da take zuwa kafin zuwan ruwan sama shine can Allah ke cewa wannan shirati nashra shine dace da wannan kira'ar hamza wal kisai wa huwa alladhi yursilu riyaha nashran bayna yaday rahmatihi daidai yake da bushran baina yadai rahmati iska ce in an ce nasharan a ƙira'an nasharan kenan iska ce mutafarriqa mai rarrabuwa wanda take tasowa min kulli nahiya ta kowane ɓangare baina yadai rahmati dab da saukan ruwan sama wannan ruwa ko wannan iska Allah yake saukarwa wannan aƙida ce ka yadda cewa ruwan saman Allah ke saukar da shi sannan iskar da take zuwa kafin ruwan saman ma Allah ne ke kawo ta ki sa ce wa rahmati wasi'at kulli shay fasaktubuha lil ladina yattaqun Allah madaukakin sarki ce rahamarsa ta yalwaci komai iska da take zuwa ita ma rahama ne da ba iska da gari ba zai zo na bayi yanzu nan da iska ba ta kadawa da ni da ku duk kowa yana ta kada rigarsa yana ta fifita amma alheri ce idan zafi ya dame ka sai ka bude windon ka sai ka ji iska tana shigowa kyauta ba sai ka biya ba to wannan iska Allah ke kawo ta kuma shi ke rike ta ku yadda da wannan ku yi imani da wannan dan shi ke tabbatar da musuluncin mutum ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ar-rihu min rawhillah ta'ti bir rahmati wa bil azab kaga iska eh daga cikin rahmar ubangiji ne iska iska tana iya zuwa da rahama kuma tana iya zuwa da azaba manzo Allah ce fala tasubbuha ku daina zagin iska wa sallallahu min khairiha wa ta'awwadu bihi min sharriha annabi ya ce ku nemi ku roki Allah ya baku alherin da ke cikin iska kuma ku nemi Allah ya tsare ku daga sharrin da ke tattare da iska wannan hadisi an kawo shi ne don jan kunne ga waɗanda suke zagi kamar iska in ta zo sai ka ji suna zagi wannan iska ta abu kaza ta mana barna ta yi kaza annabi ce ku daina zagin iska Allah ke kawo ta ku daina zagin ta Allah yake kawo ta an ce idan iska ta taso za a yi ruwan sama manzan Allah jasa ala rukubatai yana kafuwa akan gwiwoyinsa guda biyu yana ta roƙon Allah ya Allah kada ka halakar da al'umma ta dangane da wannan iska ya Allah kada ka halakar da al'umma ta da wannan iska kamar yadda ka halakar da al'ummomin da suka gabata arwaito daga abu huraira wata rana iska ta taso a hanyar makka mutane suna tafiya iska nan ta tsananta a lokacin an ce umar ya je aikin haji abin ya tsananta kwarai da gaske sai sai na umar sai ke cewa waɗanda suke gefensa yaya ya labarin wannan iska me ya zo muku a cikin wannan iska ba su ba shi ansar komai ba cewa ya lamar wannan iska ta muku daɗi ko ba ta muku daɗi ba sai suka shiru to shine mai riwaya yake cewa ni din sai na lallaba da abin hawa na na matsa gurin sai na umar sai na ce ka tambaye mu dangane da wannan iska me muka samu labari akan wannan iska ko kuma ka ce kuna da wata masaniya akan iska ko manzan Allah ya yi wata magana akan irin wannan iskar ko ba ku da labari ya ce to ni ina da labari ya ce naji manzon Allah sallallahu yana cewa iska daga rahama ce ta ubangiji tana zuwa da rahama takan zo kuma da azaba to a daina zagin iska shine ba sayyidina Umar wannan labari to anan Allah yana ba da labari dangane da iska yace hatta idza aqallat sahaban har wannan iska ta taho da wato hadiri shine sahab hadiri din nan da yake zubar da ruwa siqalan mai nauyi hatta idza aqallat sahaban siqalan da iskan tana dauke da hadiri mai nauyi dan wannan hadirin da kake gani yana gudu iska ce take kada shi suqunahu li baladin mayyit Allah ya ce sai mu shayar da wannan ruwa zuwa ga gari wanda yake mataccen gari ay sukunahu li ihya'i baladin mayyitin la nabata fi sai mu saukar da wannan ruwa ya rayar da gari wanda yake mataccen gari wanda babu tsiro kuma haka ne za ga ƙasa a buce take karkaf amma yayin da Allah ya saukar da ruwan sama sai ga ta rayu fa anzalna bihi alma sai mu saukar da ruwa daga wannan girgije ko hadiri fa akhrajna bihi min kulli samarat idan ruwa ya zuba a ƙasa ta sha ta kumbura to da wannan ruwan ne muke fitar muku dukkan asamarat 'ya'yan itatuwa a samu gwaiba a samu mangwaro a samu karas a samu lemo a samu na zaƙinsa da na tsaminsa a samu ayaba a samu kwakwa za a suna abubuwa da ba za su iya ruwa ba kuma duka da wannan ruwa ne dan babu wani ɗaya daga cikin waɗannan wanda zai iya rayuwa babu ruwa shine fa akhrajna bihi min kulli thamarat Allah ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun kamar haka ne muke raya muku matattu ba dan komai ba dan ku dauki izina da wa'azi kamar yadda ƙasa take a bushe ƙarƙaf a bushe ƙyamas za mu saukan mata da ruwa ta sha ta kumbura ta fitar da 'ya'yan itace da ciyawi to wallahi haka idan kun mutu ma za mu raya ku abu huraira ke cewa da shi da abdullahi dan abbas idza mata nasu kulluhum fi nafqati ula idan mutane suka mutu a busar ƙaho na farko da mala'ika zai yi dan da mala'ika zai zo ya busa ƙaho idan ya busa kowa zai mutu wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah wannan shine na farko din thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab bushin nan na farko idan kowa da kowa ya mutu abu huraira da abdullahi dan abbas suka ce sai Allah ya saukar da wani ruwa kamar mani kamar maniyin namiji a ƙarƙashin al'arshi ana kiran wannan suna ma'ul hayawan ruwa ne yadda ka san maniyin namiji haka yake Allah zai diddigar da wannan ruwan sunansa ruwan rayuwa abu hurairah ce fayan butu na fi quburihim nabata zar'a sai kaga dan adam suna ta tsirowa daga cikin kaburruka yanda ka san ciyawa tana tsirowa haka za ga dan adam yana ta tsira shine fayan butu na fi quburihim nabata zar'a yace hatta idan stakmalat ajsaduhum za su yi ta tashi suna miƙewa sai gangan jikinsu ya kammala shikenan nafaka fihim ruha yace sai a busa musu rai thumma yulqa alaihim an sannan kuma sai a jefa musu bacci fa yanamuna fi quburihim sai su yi ta bacci a cikin kaburrukansu bayan sun tashi ثم يحشرون بالنفخة الثانية sannan sai a sake tashin su da busa kafo na biyu shine summa nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa hum yajiduna ta'man an-nawm fi ru'usihim wa ayunihim Abu Hurairah ce a lokacin za a tashe su suna jin ɗanɗanon wato bacci a idansu da kuma kawukansu fa inda zalika ya ƙulun a lokacin ne mutane za su rinka cewa ƙalu ya wailana man ba a sana min marƙadina hada wa ya tashe mu daga wannan kwanciya tamu gashi nan muna bacci wa ya farka da mu ta ya koyan uwana wannan asar na abu hurairah abdullahi abbas shine ke nuna mana yanda za a tashi dan adam daga kabarin ran tashi alkiyama gaskiya ne akwai kiyama gaskiya ne akwai tashin mutane kowa yana kwance Allah zai zubar da wannan ruwa kowa ya miƙe rayukan da Allah ya karba kuma sai dawo da su bayan yi wannan sai ya sa su yi bacci bayan sun yi bacci sai a busa kafo in an busa kafo wannan sai su tashi za su tashi da alamar magagin bacci to shine za su rinka cewa man ba a sana min markadina waye ya tashe mu daga wannan haza bacci namu to shine anan Allah yake ba mu labari cikin wannan ayar daidai yake da wannan misalin da muka faɗa hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqunahu li baladin mayyitin iska ce take dauke da wato hadiri mai nauyi da yake tattare da ruwa an gane shine sahaban fiqalan yace sai mu dauki wannan hadiri sai mu kora shi sukunahu li baladin mayyitin mu kai shi kasa matacciya sai wannan ruwa ya raya wannan matacciyar kasa shine Allah ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun to bayan wannan akwai wani abu sai ce mai kuma والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون da Allah ya ce za mu raya ƙasa ko gari matacce da wannan ruwa sai Allah ce wal baladu tayyibu gari mai albarka ƙasa mai albarka ya nabatuhu bi izni rabbi ‘ya'yan tsiro da ciyawun cikin wannan ƙasa a tayyiba mai tsarki za su fito sari'an hasana da gaggawa kuma kyawawa wannan misali ne Allah ya buga shi tsakanin mumini da kafiri kaga misalin mumini ai daidai yake da ƙasa wato mai albarka ƙasa mai alheri ƙasa mai taki ruwa yana zuba sai ga ciyawa ya fito ko shar haka mumini yake yana jin ayoyi da hadisai sai su ƙara masa kwarjini da karsashi sai ga yana ƙara imani yana ƙara sakankancewa da riko da ubangiji tabaraka ta'ala da ruwa yana samun wannan ƙasa albaladu tayyib sai ga wannan ƙasa ta fitar da tsirrai da izinin ubangiji amma wallazi khabusa ƙasar da take ba ta da kyau kamar irin ƙasa ta kanwa tsandauri kanda busasshen kalari wanda ba shi da kyau la ya khuruju illa nakida baya fitarwa da tsiro face za ga tsiron yana fita da ƙyar kuma bai da yawa kuma in ya fito bai da ƙarfi saboda ƙasar ba ta riƙe ruwa kuma ƙasar ba ta da ƙarfin taki shine la ya khuruju illa nakida kaɗan take fitarwa kuma kaɗan ɗin ma da wahala kuma duk wanda ya san ƙasa wacce take kanda busasshiyar ƙasa za ga akwai inda a gonarka za ga wani guri busasshe ne ko ruwa ya sauka a gonar nan da nan ya bushe to ita ce wallade khabusa kenan ƙasar da take khabusa ba ta da ƙarfi ba ta da taushi ruwa baya ratsa ta ta fitar da tsirai masu kyau to shine Allah ya bada misalin wannan kamar kafiri kenan da aya za ta sauka a kansa ba zai komai ba munafiki kenan da aya za ta sauka a kansa ba ta kara masa komai ba kuma yanzu in kun lura da wannan kasa da ake ce da ita ta kanda busasshiyar kandar wato ita da an fara rashin ruwa to ciyawar kanta ita ke fara bushewa da ma an samu ciyawa to da an samu karancin ruwa sai ga ta fara yankwanewa gonar da take an noma ta da irin wannan ƙasa sai ga nan da nan masararta ta fara bubushewa to shine malamai suka ce wannan misali Allah ya buga ne kamar wato masalul mu'min idza sami alquran wa'ahu wa aqalahu wa intafa'a bihi mumini idan ya ji alqur'ani sai ya haddace sai ya kiyaye in dai ana karanta masa qur'ani ana masa bayani to sai kiyaye kuma sai ga yaje ta amfani da abin da Qur'ani ya faɗa misali na biyu kuma masalul kafir alladhi yasma'u alquran fala yu'athiru fi kafiri wanda zai ji Qur'ani bai mai tasiri kaje wannan magana a bar lura ce wai wanda in ya ji Qur'ani baya mai tasiri kafiri ne alamar kana da imani idan an ja maka Qur'ani aka ma bayani yana girgiza ka amma a ce a zo a ta karantar da ƙur'ani baya sa ka koge zo ba ka jin cewa da kai yake baka damu da abin da ke ciki ba gani kake labarin mutanen farko ne in an ja aya ce wannan akan kafiran maka ne in an ja aya ce wannan mushrikan maka ne in an ja aya ce wannan musulmin su annabi ake nufi subhanallah kaga wannan alqur'ani la yu'athiru fik kal baladil khabith alladhi la yatabayyanu atharu al matar fihi daidai yake da busasshiyar ƙasa ƙasa mara albarka wanda ruwan sama in ya zuba baya mata tasiri Allah ce kazalika nusaddifu ayat mun ga kamar wannan misali shine muke muku bayanin ayoyin mu dalla dalla liqaumin yashkurun ga mutanen da suke masu yi wa Allah godiya Allah ya samu a cikin su hadisi ya tabbata riwayar Imam Bukhari riwayar Imam Muslim daga Abi Musa al-Ash'ari manzo Allah yana cewa masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi misalan abinda Allah ya turo ni da shi na shari'a da ilimi كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي كمر مثال روان زمني ميوا وان يزو ya zuba a bayan ƙasa a wannan ƙasa da ruwa ya zuba akwai ƙasa mai kyau wanda take karɓar ruwa ruwa yana zuba a kanta sai ta fitar da ciyawi masu kyau ko masu yawa وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا to kuma a cikin ƙasar akwai ƙasar da take kamar ƙasar laka ita ƙasar laka ita ce ajadib mai rike ruwa amsa katilma za ta rike ruwa idan ta rike wannan ruwa ɗin mutane za su yi ta sha tunda ba zai tsotse da wuri ba za su sha dabbobi ma su sha kuma za a yi shuka za a iya ɗiban wannan ruwa a yi shuka wa saba minha ta'ifa ukhra kuma wata ƙasar ruwa ya same ta inna ma hiya qi'anun to wannan ita ce kan daɗin busasshen wuri wanda in ka buga masa gatari sai ka ga yayi sama in ka buga fartanya sai ga ta naɗe to wannan ita ce ake ce da ita ƙasa qi'an la tumsiku ma'an wala tumbi'u kala'a annabi ya ce ba ta iya rike ruwa tana rike ruwa ba ta rikewa sannan ba ta tsirar da tsirrai masu kyau فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه to kaga wannan misali da ƙasa da aka buga maka guda uku to daidai yake da misalin wanda ya fahimci addinin Allah shine man faquha fi dinillah wanda ya fahimci addinin Allah ba a fahimta addinin Allah sai an je makaranta sai an je wurin karatu ba ka samun matsayi a ofis a baka ka zama oga kwata-kwata sai ka je ka yi karatu ko a duniya ba a ce kai ne shugaban kaza mai matsayi kaza sai kana da kwarewa akan wannan to haka shi ma imani haka sanin addini ba a sanin sai an je makaranta wanda ya maida addini gargajiya ya maida addini al'ada yana zaune kawai tsautsayi ya sa iyayensa suna haife shi musulmi yana jira ya mutu ya shiga aljanna to Allah ya kiyaye hanya ba san da ya za a kare ba ba yanda za a shiga aljanna da bakin jahilcin da ke tattare da kai ba ka iya gane baki da fari a addini amma turanci a bakinka ko baturen ingila sai ya shafa maka dole sara maka ya sallama ma ka iya turanci ka iya karya magana hausa dai turanci uku kai wayayye ne kai ka san duniya amma yau da za a zo addinin da iyayenka da kakanninka suka haife ka kai baka san komai ba ba abin da ka sani kana alfahari da jahilcinka karatun yankan kaza ma baka iya ba kaza an zaka yanka a gidanka baka iya sai dai an kai wa malami makocinka ya yanka zakara baka iya yankawa baka san komai ba ba abin da ka iya an maka haihuwa baka san me za ka yi ba da yawa mutane mutum sai ya masa haihuwa sai ya dauki dan ya rasa yadda zai dishi wai me ake yi ne in an yi haihuwa bai sani ba saboda bai da alaka da addini baya zuwa gurin malamai gani yake bata lokaci ne malamai suna da amfani ne a wajen sa ranar da zai yanka rago ko akuya ko tinkiya ko za a yanka masa kaza malamai suna da amfani ne a wajen sa ranar da aka masa haihuwa za a rada masa suna malamai suna da amfani ne a wajensa ranar da aka yi masa mutuwa za a masa wankan gawa ko kuma za a yi wa gawarsa sallah shine malamai suke da amfani amma banda wannan ba su da amfani a wajensa labarin su lissafin su ma baya yi Allah kiyaye wanda ya fahimci addinin Allah to daidai ke da wannan ƙasa mai albarka da ruwa ya zuba a cikin ta ta sha kun ji ko ta sha ta ƙoshi sannan kuma ta fitar kaga mumini ya sha ƙur'ani ya ƙoshi sannan kuma yana furzar da ƙur'anin da ya sha na taimaka al'umma kun fahimci wannan? tayi wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam kaji ko annabi ya ce mumini yayi karatu ya koyar karatu ka koyar wannan kuma bulala ne ga malaman da za su karanta ba za su koyar ba mutum ya je karatu ya karatu ya karatu sai zo ya zauna a gida ya rike dogon carbi ya sa babban riga yana jiran a kawo masa addu'a kawai yana jiran ta annabi yana jiran sadaka ta shi ka fita ka je ka yi aikin annabawa da'awa shiga birni shiga ƙauye ka ta karatu ka ta bada ilimi dare da rana wannan shine aikin annabawa da annabawa sun zauna ba su yi da'awa ba da da ni da kai ba mu zama musulmi ba muna can layin maguzawa da haka ba daidai bane malami ya karatu ya zauna kurum yana jiran a kawo masa ta annabi a'a malamin kwarai za ga yana ta karantar da mutane karantarwa a gida karantarwa a masallaci fita da'awa yawon wa'azi wannan shine aikin annabawa amma zaman gida mutum ya zauna kurum wani ba shi dan a kawo littafin ma na sauran ma baya yi in kaga an zo to an zo bokanci ne eh sai dai ga manya-manyan motoci ana fakin an zo neman addu'a wasu sun zo daga abuja wasu sun tabo daga fatakwal sun zo za su kawo kamama a yi musu addu'a kaga ana ta yanka raguna ka kasa ganin daga ina suke in abin yayi nisa ma a ta yanka jakuna daga raguna an koma jakuna to Allah kiyaye wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'san wanda Allah ce misalin wanda kuma bai ko daga kansa bai bar lamarin addini lam yarfa bi dhalika ra'san bai daga kansa ba kasa akwai wanda ko damuwa ba sai ko gezo wallahi kowa zai ake sai dai kifa kansa ya wuce bai damu ba sai dai kawai ranar juma'a ya zo ya cika muku sahu ya tsare muku wuri amma bai damu da addini ba walam yaqbal hudallah annabi yace bai karbi shari'ar Allah ba allazi ursiltu bihi da wato shari'ar da Allah ya aiko ni da ita to waɗannan misalai guda biyu sune mutanen da basu karbi shari'ar ubangiji ba da kuma munafikai da kuma kafirai Allah kiyaye mu to sai Allah yace me kuma
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم to yanzu mun shiga isar annabawa kuma yanzu za mu fara da mun yi adam aka dan yi adam aka dan taba sai Allah ya gangaro da mu janibin tauhidi ina jin za ku yi tuna ko mun dan taba kisar annabi adam ya aka ya aka yi gidan aljanna da shi da iblis ko da yanda Allah ya sauko da shi kasa sai aka dan jingine kisar kamar an kamar ka manta aka yi ta labarai na tauhidi kadai ta Allah ayi kaza kada ayi kaza to sai kuma yanzu Allah ya sake dawo da mu kan kisan jerin annabawan nan yanzu an gama da adam yanzu an fara da nuhu kuma yau shine Allah madaukin sarki yace amin laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa annabi nuh tsakanin sa da annabi adam malam ashiratu ƙurun ƙarni goma shekara dubu yanzu wannan kisar da muka yi ta adam an gama ta to da aka yi adam sai aka zo magana annabi nuhu tsakanin annabi nuhu da adam shekara dubu saboda kowane ƙarni ɗaya na ɗauke da shekara ɗari ne to shekara dubun nan malam tsakanin adam da nuh shekara dubun nan duk gabaɗin suna sun rayu ne akan tauhidi da bauta Allah ba su san shirka ba an fara bautar gunki ne daga zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam da haka ma malamai suka ce yana cikin hanzarin da zai bayar ranar tashin kiyama lokacin da ake neman ceto zai ce a'a yana da matsala saboda daga lokacinsa mutane suka fara sanin me magunki suke bauta mashi kullum alal tauhid shekara dubu din nan gaba daya ba san me ake nufi da shirka ba kuma kaga ai da aka yi annabi adam ai ba daina halitta akai ba an ta halitta to amma dukan suna kan addini laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun turo annabi nuhu zuwa ga wato mutanensa shi annabi nuhu shine mutumin annabin farko da aka fara turowa a bayan ƙasa ko sun ce bayan annabi idris salatu wassalam annabi nuhu din nan kafinta ne annabi nuhu kafinta ne allah ya turo shi zuwa ga mutanensa a lokacin yana da shekara hamsin yana shekara hamsin wasu malaman suka ce shekara arba'in wasu suka ce kai yana da shekara ɗari biyu da hamsin ma wasu suka ce shekararsa ɗari to me yasa aka sa masa suna annabi nuh an sa masa suna annabi nuh ne saboda yana yawan kuka yana yi wa kansa kuka da mutanensa da ya ta wahala da su لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال قا أبن دفارة شيرسو يا قوم اعبدوا الله يا قوم تانينا كبوتا وألا ما لكم من إله غيره ba ku da wani ubangijin bauta ba Allah ba shi kadai yake wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ko kufuwan ahad ba shi da kini ba shi da aboki ba shi da sa'a ba shi da tsara ba shi da wanda ake cewa wai suna jiri tare shi kadai yake malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni ina jin muku tsoro in lam tu'minu in baku imani ba wallahi ina ji muku tsoron azaba wata rana mai mai girma ita ce ranar tashi alkiyama haka ita gaya mutanensa ya yi ta haƙuri da su to amma me faru me suka ce masa
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه من يمن يتشم متانسا الملأ أنا نفع الجمهور والقادة والسادة من يمن يجاغروري من ينغري cikin jama'arsa sai suka ce da shi inna lanaraka fi dalalin mubin kai nuhu muna ganin kai kana kan bata mabayyaniya kai bataccen mutum ne ka kauce gaskiya ku duba an mamaki the reverse is the case abinda suka faɗa shine kishiyarsa shine daidai su ne kuma suke kan bata din inna lanaraka fi dalalin mubin me yasa ya ce almala me yasa ce kala almala'u saboda yawanci daman ku kula da wani abu yawanci idan mutum ya zo yana da'awa waɗanda suke fara yaƙarsa suke fada da shi su ne manya matukar ba a samu nasara Allah ya sa manya suka karbi da'awa ba ko manyan suka gane addini ba to su ne na farko da za su fara yaƙar addini da dalilai kamar haka manyan zagayawanci barna su suke yi su suke goyon bayan barna in kaga an sha giya da yadda su ne in kaga ana caca a gari da yadda su ne in kaga karuwai sun samu sakewa da fantamawa da yadda manya ne in kaga sace-sace ya yawa a gari babu security ba tsaro wallahi manya ba su sa ido ba ne in suka tsaya tsayin duka suka ce za a yi za a yi yan sane sun yawa a kasuwa ɓarayi masu haura gida sun yawa a kasuwa shi ma duk da yadda su kuma da hannunsu inda ba don suna zalunci da barna ba da irin wannan baya faruwa me yasa a ƙasar saudiya ba a samun ɓarawo yana shiga gida yana yana yana sace kayan mutane me yasa ba a sace mota me yasa ba a sace babur me yasa ba a zuwa a bugi mutum a gida a abin nan me yasa ba a zuwa banki a ɗebi kuɗi me yasa a wannan ba a yi ko amerika ma kasar kafirai da yake suna kokarin kamanta adalci akan shugabancinsu za ga akwai karancin waɗannan abubuwa amma mu duk wata tsiya da ka sani a duniya ana yin ta in ka zo nan kasar to sai kai face a kurum za ka samu abokanan tafiya idan manya sun tsaya sun gyara ƙasa za ta gyaru in kuma suka lalace kuma dole na ƙasa su lalace in sama ta gyaru ƙasa za ta me za ta gyaru idan sama ta lalace is corrupted aka samu corruption shikenan a ce yanzu gwamna zai baka kwangila sai ka baki cin hanci gwamna zai baka kwangila sai kun yi kashe mu raba ha kwangila fa in za ka je karba gidan gwamnati sai ka gama tasa ka bata miliyoyi shi ma kuma sai an aika masa za a bashi miliyan kaza a cikin kwangilan ba zai bayar ba sai da wannan ka duba duk kudin da Allah ba mutanen nan kudin kasar gaba ɗaya kudin jihar a hannunsu take amma za su ba wa talakawansu masu neman kwangila su dan samu abin da za su kashe su ciyar da iyalan su taimaki al'ummar su su ma sai sun ba da cin hanci kwamishina zai baka kwangila sai ka ba da cin hanci shugaban yan sanda zai ba da kwangila sai ya ba sai ka ba shi cin hanci dole shi ma sai ka fidda shi kuma a zo a cewa ana son kasa ta gyaru kuma ku zo kuna cewa za mu yi yaƙi da rashawa da cin hanci kuma kana komawa ofis za ka ba da kwangila kuma ka ba da an baka cin hanci to ya kasa za ta gyaru to kuma galiban kin wa'azi rashin yarda da wa'azi ganin cewa wa'azi takurawa ne ya fi fitowa daga gurin manya saboda su ne suke yin barnar majority ba a ce kanana ba sa yi ba kanana suna yi wasu kananan ma barnar su ta fita manya amma na manyan tunda su ne jagorori shi ya fi fitowa fili inda yanzu a kasar nan akwai manyan da an san su an san karuwansu ga mutum yana gwamna ko yana shugaban kasa ko yana babban kwamishina ko yana basarake mai sarauta ko babba daga cikin mutane ko babba a cikin siyasa sai ga an san 'yan matansa da yake lalata da su a gari kuma 'yan matan su fito suna bayani kaga manya irin waɗannan kaga mutum an san shi da shan giya gwamna kaji ana cewa ɗan giya yaushe ɗan giya zai wa mutane abin kirki mun da yake shan giya 24 hours yana shan giya me zai yi ta lalata masa kwakwalwa ta lalata masa tunani shugaban kasa giya gwamnoni giya kwamishinoni giya ai ta shan giya to ya za a abin kirki ai al'ummar da ta zama yan giya su ne shugabanninta kurin wannan al'umma a mata sallar gawa kurin abin ne ta na'am wallahi wani yana gaya mu wani babban soja ne ke bani labari yake cewa wani babba a ƙasar nan yace wallahi idan zai yi tafiya jirgin da zai tafi sai an nanake shi da giya saboda mayan giya ne daga nan ma ke ɗiban ta tafi da ita duk inda za shi yace jirgin nan yana sama kurin ba abin da ke sai shan giya dole wanda zai zauna a ciki dole ko dai ka sha ko ka hakura ka ba kai saka toshi ba kuma su ne manyan kasar giya ofishinsa kana zuwa kafin karasa giya ne kwalaben giya ne kurum yadda ka ga ruwa kai gwandama ruwa to wai su ne manyan kasar ga caca akwai wanda an san su jagorori ne kuma wallahi muggan yan caca ne to ya za a zauna lafiya yaya za a yi mu samu nutsuwa a kasar mu ya za a samu security a kasa ga luwaɗi namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji idan ne shi kamar yadda ake kwanciya da mace saboda an ce musu mai luwaɗi wai yana samun wai mulki yana tabbata da luwaɗi wanda yake san arziki ya zauna masa ya rinka luwaɗi mutane sun zama 'yan ludu wanda aka ce hukuncin mai luwaɗi a kashe shi a shari'a wasu malaman suka ce hukuncin luwaɗi ya fi na zina kashewa ake yi ko dabba ce ta yi luwaɗi a kashe ta annabi ya ce dabba a samu wani ya luwaɗi da dabba wani ya je ya sadu da dabba to dabbar hukuncin ta a kashe ta a musulunci to akwai waɗanda suke su ne manya su ne in an zo an gansu za a girmama su a gaishe su kuma gaba da yan luwaɗi ne duk sun musun zince samarin gari duk sun kwanta da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aina tazhabun ina za ku je ga mata mata harkan mata wani karuwansu sun fa irga ya sai wa karuwa gida a Abuja ya sai mata a kaduna ya dauke ta tafi da ita dubai su je su yi karuwancin su ya bar matansa ya je kaga an saiwa karuwa gida a america malam subhanallah gida a america a karuwa wanda kullum a titi kuka da ita a saiwa karuwa yanzu karuwan kasan nan wanda manya suke amfani da su motocin da suke hawa na miliyoyi ne karuwa yarinya guda ɗaya karuwar sai ga tana yawo ko dan kwali ba ta da shi wani babban gwamna ya sai mata mota ta miliyon ya sa a ɗauke ta a jirgi a kai masa ita abuja ya je samu wani gida ɓoye ya je ta kwana da ita ya bar matarsa duk ba abin da ba a yi sai an zo taro su zo su sa manyan manyan riguna su zai a gaban mutane ana cewa kaza kaza su kuma mutane waɗanda ba san me suke ba ana ta abin nan ku hakuri shi wa'azi dama haka yake kuma wajibi ne mu faɗa saboda mutuwa yes wani watakila wallahi ba a taɓa gaya masa ba gwanda a faɗa ko kasa ya tsallaka ya shiga ko kuma 'yan sako masu ɗauka sa kai su je su kai amma abin is unfortunate wallahi ciwo shugaba ya lalace gashi nan littafin tafsiri ne a gabana imam ibn kasir ce qala al mala'u alladhina qala al mala'u min qaumihi manyan mutane cikin mutane annabi nu yace manyan sune al jumhur wal qada was sada jagorori manyan gari su ne suke yi wa annabi nuhu inkari cewa kai batacce ne kamar yanzu yadda ake gaya malaman addini kada Allah gida dawa wanda ba su san me suke yi ba kidimammu wai wai wai ana cewa malamai kidimammu wai rudaddu wai ba su san me suke yi ba ai in an samu kidimamme irin ka to sai dai ai fati a shafa kurin ai kwana ba wanda ya fi ka kidima da rudu tunda kai baka san ciwon kanka ba baka san ciwon kan al'ummar ka ba baka san ciwon kan iyalinka ba baka san jagorancin da ke kanka ba duk wannan baka san da su ba to ya za mai jan aya da jan hadisi ya zama kidimamme kai kuma mai dan giya ka zama shiryayye ko dan luwadi ko mazinaci ka zama shiryayye an taba haka ko a duniyar kafirci wallahi zina abun ki ne kwanan nan ban sani ba cikin wata biyu da suka wuce akwai wani babban shugaba a wacce ƙasa ne yana neman ya fito shugabancin ƙasa ne kurum yaya aka yi ya aka yi shiri ne aka yi ko zuwa aka yi aka gan shi ya kama wata yarinya fa ya dan rike hannunta ne haka aka dan dauki hoton ya rike hannunta ta je ta yi masa sharri cewa ya yi zina da ita aka yi ta tafka shari'a ni na ga abin lokacin ina kasar sudan bana nan ana ta rikici yana so ya fito shugaban kasa ne amma aka ce saboda an gan shi ya yi wasa da wata mace ana ma zargin ya yi zina da ita ka duba wannan arna ne fa babu la ilaha illallah akan sha'anin su amana cewa saboda ya yi wannan abin da wannan matar ana nuno matar zai ga an dan dauko ta an kawo ta fito ta ce kamar yayi zina da ita an haramta masa ba zai nemi shugabancin kasa ba na ce mukan da sun zo najeriya ai da sun kori kowa sai wanda allah ya tsirar kurum wallahi wa kalilun mahum kaɗan ne wanda za su tsira to wannan farasul kufurin kenan su ne shugaban kafircin a duniya amma kaga abin da suke kula da shi mutunci malam yana da kyau ko a cikin dabbobi akwai dabba da ba ta iya saduwa da yar uwarta a fili kowa na gani sai sun buya ballantana kai dan adam to gashi nan dai manyansa sun fara ja masa birki to bari mu ji me zai ce musu na'am قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين shikenan sun ce da shi batacce kenan ku ku rike ba mamaki tunda annabi ma an ce batacce ne an ce wa manzo Allah batacce an ce masa matsafi an ce masa makaryaci an ce masa boka an ce masa mai neman mulki mai neman sarauta laisa bi gari babu wani abu sabo sai ce ya ku mutane na kala ya qaumi laisa bi dalala ya ku mutane na ni ba batacce bane babu bata a tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni ina shaida muku cewa ni manzo ne daga ubangiji na ubangijin talikai ka duba hakuri a gurin annabawa kuma wannan yana nuna cewa malami ya kamata ya zama mai haƙuri ko ya yi haƙuri kada cin mutunci da za mu yi ce na fasa wa'azin ni ma na daina tunda ina kokarin shiryar da ku ne kuna ce mun batacce a a kai haƙuri kai haƙuri da annabi nuhu ya ce ya ku mutane na ba ni da bata sai dai amma ni ina ga muku din ni din manzo ne daga gurin Allah me zai faru sauri Allah rama أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون yace uballighukum risalati rabbi aiki na shine in isar muku da sako daga ubangiji na tabaraka ta'ala kamar da Allah ce la ya'lamu an qad ablaghu risalati rabbihim su daman manzanni an turo su ne su isar da sakonni na ubangijinsu wa an sahu lakum kuma nufi na shine ne muku nasiha in muku nasiha in muku gargadi wa alamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na san abin da baku sani ba a wajen Allah tabbas annabi nuhu ya san abin da ba sani ba tunda shi annabi ne manzo abin da ban sani ba ku sani ba wanda na sani shi ya fi yawa kuma ƙarshen ba zai muku kyau ba matukar ba ku bi ni ya yi ta musu wa'azi ya musu gargadi ya kira su da safe ya kira su da rana ya kira su da daddare ya musu a keɓance ya musu in group ya bi su kasuwanni ya bi su gida-gida amma me suke mutane annabi nuhu Allah ya bada labari a cikin suratu nuh shi yasa saboda muhimmancin da'awarsa shekara 950 yayi yana wa'azi malamai suka ce 950 din nan shekarun wa'azi ne kawai banda ma shekarunsa na rayuwa fa 950 years shekara dubu babu shekara hamsin wala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama Allah ce ya zauna a cikin mutanensa din nan shekara 950 suka yi ta mutuwa Allah yana kawo wasu da jikokinsu shi din ne dai shi ga dai yake tawazi amma ina sai izgilanci ba abin da suka yi ta mai sai izgilanci kadan suka yi imani da shi inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إيش يا أبنجدي ناكرا متانينا دري درانا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كرا دنا مسبي قال مسكومي بسيسك قال قدو وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم دلوك تند نكراس سزوس بيني دنك يافي مسو جعلوا أصابعهم في آذانهم سيسرن كسنيا حنا ينسو أتكن كنوانسو واستغشوا ثيابهم سيسدكو سترس للبكنسو وأسروا واستكبروا استكبارا suka yi ta girman kai suna ɓoye kansu ba sa so ma su ganne in gansu musu wa'azi suka yi ta girman kai thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra ya Allah na kira su a ɓoye na kira su a bayyane fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace ku nemi gafarar ubangijinku dan shi ubangijin mai gafara ne yursilis sama alaikum midrara zai ta saukan muku da ruwan sama mai yawa mamako wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara zai ba ku yaya zai ba ku gonake zai ba ku koramai da koguna ku yi ta noman rani ku samu abinci ku samu mata malakum la tarjuna lillahi wa qara yaya ba ku jin wa'azi yaya ba ku karban sabon annabta وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Allah shi ya fitar da ku daga ƙasa fa yayi ta tsirar da ku kamar yadda ake fitar da tsirrai kuma zai mai da ku cikin wannan ƙasa din kuma zai da fitar da ku والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا Allah shi ne ya sanya muku ƙasashen fuda ka ga kai ta rusa gudu a bayan ƙasa ku samu hanyoyi قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يا أبنجي ناي ناي سن سبم sun bi wanda ba zai iya amfanar da su da komai ba sun ki sun ki karba shine har aka kai lokacin da Allah madaukin sarki ya halakar da su saboda sun taɓe wa annabi shan nabawan Allah bari mu ji me ya faru
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على منكم لينذركم نعم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون aw ajibtum yanzu mamaki kuke yi wannan a din alifu istif alifu istifhamin ne kamar yadda malamin suke fada dakhalat ala wawil ataf alif ce ta tambaya kamar cewa ake yi a yanzu mamaki kuke dan ambato ya zo daga ubangijin ku akan wani bawa cikin ku yau mamaki kuke wai dan Allah ya saukan mun da wahayi menene abun mamaki a ciki a ta'ajabuna min dalik dan Allah ya sauka mun wahayi ko ya saukan masa wahayi akan shi shi mutumin da yake cikin ku li yunzirakum kama Allah ne yake cewa yanzu ku ai mamaki kuke yi an ja'akum dhikrun min rabbikum an bato ya zo muku daga ubangijin ku wa'azi da gargadi ala rajulin minkum ta hanyar wani mutum daga cikin ku liyunzirakum dan ya muku gargadi akan azabar Allah in lam tu'minu idan ba ku yi imani ba kuma yana muku wa'azi walitattaqu ku ji tsoron Allah wa la'allakum turhamun dan ku samu rahmar ubangiji yanzu wannan me abin mamaki a ciki to me faru
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا haka إنهم كانوا قوما عمين kenan fakazzabu sai suka karyata shi suka ce da annabi nuhu ƙarya yake shikenan daman ƙarshen dai fim din kenan shi daman kafiri ƙarshen abin da zai yi an an gaya mai addini ya ƙaryata suka ce da annabi nuhu ƙarya kake yi ba shi kenan ba fa an jainahu Allah ya ce mu kuma sai muka mu- muka kubutar da shi kai daga jin an ce fa an jaina muka kubutar da shi to labarin su kuma ba wa aghraqana alladhina kazzabu bi ayatina mu kuka kubutar da shi walladhina ma'ahu fil fulk da shi da wanda suke tare da shi muka kubutar da su a cikin dan jirgin ruwansa daman kafinta ne ya dan sassaka jirgin ruwansa Allah umarce shi wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina zamu zo kan ayoyin yanzu yanzu insha Allah Allah ya ce maza maza maza tunda kafinta ne kai kera jirgin ruwa maza maza maza da wuri za mu sako ruwan dufana Allah ce muku kubutar da shi ya ce ɗebi waɗanda kai imani ku shiga cikin jirgin ka duba malam mutum shekara dubu babu shekara hamsin amma gaba ɗaya jama'ar tasu a jirgin ruwa kwale-kwale a komi ya sa su wa akarakana allazina kazzabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka kare ta ayoyin mu mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda saba wa annabi da suka yi aka nitsar da su a cikin ruwa ka shigar da su cikin wuta innahum kanu qauman amin saboda su sun zamanto mutane ne kafirai amiyat qulubuhum an ma'rifatillah zukatansu sun makance dangane da sanin Allah amu anil haqqi wal iman sun makance sun ki gaskiya sun ki imani larabawa sukan ce rajulun amin anil haqqi wa ama fil basar suna faɗin haka Allah ubangiji ya halakar da su da ruwa ka duba wani ikon Allah ruwa kurum ba itace ba faskare ba duka ba komai suna zaune Allah ce wasu na'il fulka bi a yunina wa wahina ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah ya ce kar ma kan ma ka tuntube ni kan ma ka mun magana dangane da mutanen ka zalimai yau innahum mughraquna sai na nitsar da su wa yasna'u fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله ce yi jirgi maza maza kira kuma lokacin da ya zo yana yin jirgin Nuhu kuma wani gurin za a tafi ne ana masa izgilanci talauci ya ishe ka yanzu kuma jirgin ruwa kake sassaka وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه kaga waɗannan kalal mala'u din na farkon in suka zo wucewa ta gurin annabi nuhu yana sassaka tunda mai sassaka ne masassaki ne kafinta ne sai sai ta mai izgilanci sai ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun in dai kuna mai izgilanci mu ma da ni da mutane na za mu yi muku izgilanci kamar yadda kuke mana kuma da sannu za ku san wanda Allah zai kawo azaba ta tozartar da shi kuma za ga wanda Allah zai suka masa da azaba tsayayya zaunan ne akan shi sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim hatta idza jaa amruna farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man aman shikenan da al'amarin ubangiji ya zo Allah ce maza maza maza ɗebo mutanen ka shiga jirgi ɗebo iyalanka sai dai wanda zancen ubangiji ya tabbata a kansa cikin iyalanka akwai wanda bai zai tsira ba to za ku ji waye ne Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wannan nuhun da muke baku labari mutane ba su imani da shi ba sai kaɗan sai za waɗannan mutanen kawai a cikin jirgin ruwa aka ɗauke su shi kenan jirgi ya hau Allah kuma zai saki ruwa jirgin giyar da take jansa da totur ɗin da ake dannawa jirgin waƙalar kyabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mujin kal jibal wa nada nuhu ibnahu aka ce wannan jirgin zuga gudu yana gudu yana tafiya da su kawai bismillahi ne bismillah rahman rahim majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal gudu take da su akan igiyar ruwa to ga ruwan dufa ne Allah ya sako shi cewa Allah ya ke kasa saki ruwa ke ma sama saki ruwa kudu saki ruwa arewa saki ruwa gabar saki ruwa yamma saki ruwa ruwa sai ya haɗu kawai sai dufa na tashi ruwa yana haɗiya ruwa yana haɗiya annabi nuhu ya hau jirgi ina masu masa izgilanci da jirginsa to akwai ɗansa da bai yi imani da shi ba ta duba wani hikima ta ubangiji وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج, في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين an hau jirgin ruwa ruwa yana haɗi ɗaya gari gidaje suna ta nutsewa sai ga ɗan annabi nuhu ya hau kan wani tudu sai annabi nuhu ya ce ya kai ɗana maza maza maza maza taho ka zo ka hau wannan jirgi don mu tsira kar ka zamanto cikin kafirai fa shikenan da yayi taurin kai qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma sai ce barni baba zan hau kan dutse ruwan duk abin da zai bi sai hau kan dutsen nan ba sai ruka da gudu ya tafi kan dutse sai annabi nuhu ya ce da shi qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim yace kai yau fa ba wanda zai kubuta daga wannan ruwa sai wanda Allah ya masa rahama kai ko baka cikin su in dai baka zo kawo jirgin nan ba suna cikin magana malam wa hala bainahum almawju fa kana min almughraqin ai sai gashi wata igiyar ruwa ta murda ta murda kawai sai ta shiga tsakanin su annabi nuhu ya nemi dan nan ya rasa kurin ruwa ya hantsalar da shi ya zamanto cikin mughraqin wanda Allah ya nitsar ka duba dan annabi dan annabi Allah bai kyale shi ba ina waɗanda suke sakin jiki ai wane wane ya lamunce mun da aljanna ai wani wani ya sayar mun da aljanna ai wani wani ya shafa mun kaina ya yafe mun ai wani wani ya bani zikiri zan shiga aljanna tare da annabawa guda dubu saba'in kayi ka biya hankali to gashi wannan dan annabi ne Allah ya nitsar da shi bai kyale shi ba shikenan sakon da ya dama shine ba sun yanzu dan Allah ba ya musu uzuri ba ya musu a wa'azi a gida ya musu a kasuwa ya musu nan ba akwai ayoyi a cikin Qur'ani da yawa cikin surori ba lokacin da zamu ta gawa sai mu tsaya akai kawai na tsallake mana abubuwa da yawa yadda labarin ya faru amma dai kudu na ɗauko mana abin da yake mai muhimmanci wanda kawai za mu ga hoton abin mu tafi ba irin gwagwarmayar da bai yi da su ba amma suka ƙi to ga ruwa ya zo ruwan shine ruwan dufa ne da kake ji ana faɗa wanda ba san asalinsa ba shikenan da Allah ya gama sha'anin sa wakila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin Allah ce ya ke sama rike ruwanki ya ke ƙasa haɗiɗiyar ruwanki ba sama take saki ba ƙasa ma take shanyewa to ruwan da yake kan ƙasar a duniyar duniyar fa gaba da lokacin sai Allah ya ce ƙasa ki haɗe ruwan ta buɗe ta haɗe shi kurin sai ya neme shi aka rasa kamar ruwa ne za a ganin nan ruwa a kwana ana ruwa sai ka zo ka neme shi ka rasa yayi wani wurin Allah ya tura shi wani wurin can ku ya muku amfani kun samu sanyi ya jika muku kasar garin ku shukar gonar ku ta abin nan sannan sai a gangarar da shi sai a kai shi cikin kwazazzabai da kwaruruka sai je taru a wani wuri masu kiwo kuma in sun zo bayan an yi kwana biyu uku hudu biyar an yi basta ya bamu ruwa su kuma wannan ruwan sai su je su sha shi sannan kuma waɗanda suka samu kamfan ruwa daga cikin ku sai su je su ɗebo wannan ruwan su gyara shi su zo su sha kuma ita ƙasar kuma tana sha masu noman rani kuma sai su zo su duk ruwa kwaya ɗaya idan Allah ya saukar yana da amfani da ya diga jikinka ya maka amfani ai to Allah ce ruwa ya kafe daga shi Allah ce nisanta ya tabbata ga mutanen da suke azzalumai wa bu'dan lil qaumiz zalimin to ga annabi nuhu ya dawo wa nada nuhu rabbahu sai ya sake kiran ubangijinsa wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al haqq wa anta ahkamul hakimin ya kira ubangijinsa ya ce ya Allah ɗana yana cikin iyalina kuma ka ce mun ɗauki iyalina amma ga ɗana ya ruwa ya tafi da shi alkawarin ka ya Allah gaskiya ne yanzu annabi nuhu yana fadan ciwo ubangiji kenan wannan ba bayan ɗan ya halaka amma ka duba soyayya tsakanin uba da ɗa ha kai kana sakaci da naka baban ka duba wannan faɗan kafircewa amma duba yanda yake kokarin lobayin ubangiji akan lamarin ɗansa inna bni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin na yadda Allah alƙawarin ka gaskiya ne kuma kai ne kafi kowa iya hukunci la ilaha illallah malam ka duba annabawa da siyasar addu'a da siyasar magana ya Allah hukuncin ka shi yafi na kowa ma'ana da kai hukunci ka halakar da shi naka yafi amma dai ina nema a taimaka mun dana to Allah zai magana qala ya nuh innahu laysa min ahlik ya nuh wannan yaron baya cikin iyalanka mun cire shi innahu amalun ghairu salih innahu amila amalan kenan ghairu salihan innahu amalun ghairu salih ya aikata aiki bai da kyau shine mai kin imani da annabi kafirci fala tasalli ma laysa laka bi ilmun kada ka sake tambaya na abin da baka da ilimi a kai inni a'izuka an takuna min jahilin kai nuhu ina maka wa'azi kaka zamanto cikin mutanen da suke ba su da ilimi suna aiki irin na jahilai kul ka daina wannan wani abu sai manya hazancin aina manya ne oh annabawa ake wa faɗa yau wani abu sai Allah Allah ba wanda ba wanda baya taka masa bilki inni a'izuka ina maka wa'azi ashe Allah ma yana wa'azi la ilaha illallah ina masu kin wazi inni a'izuka ina maka wa'azi ina maka gargadi an takuna min jahilin kar ka kasance cikin jahilai to bari ka ji abin da annabi ya koya da yake ya sha ladabi ya sha qur'ani قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين يا الله يا الله إنا روقنك يا أبنجي إنا روقنك كربا ندا تنبينك أبن دبان لإلمي أكي الله كتهيني da zuwa in je in lalumu abin da bani da ilimi a kai in shiga hakkinka wa illa takfirli ya Allah an baka gafarta min bautar hammi ya Allah an baka mun rahama ba ka duba annabi yake cewa in Allah baka mun gafara ba ya Allah an baka mun rahama ba annabin Allah yake faɗa kai bolin wannan gurin ka sa masa babban baki ka kula da wurin wa illa takfirli in baka gafarta min ba wata hamni ya Allah an baka mun rahama ba akun min al-khasirin shikenan ni na shiga uku kurin zan zaman cikin wanda suka yi hasara shikenan yana buƙatar a bashi an sako qila ya nuhu bit بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم شكرا جكا جكا أمنتم من باك أمنتي كما مك البركة أمك أفوا da kai da al'umma da suka bi ka za mu rayar da su zuwa lokaci sannan waɗanda kuma suka fandare maka za mu musu azaba mai haɗari tilka min an ba ilgaibi nuhi ha ilaika sai Allah ya dawo kan manzan Allah kuma Muhammadu kai kuma Muhammadu wancan shine tilka ismul ishara lil ba'id al muannas tilka min an ba ilgaib wancan labarin da muka baka na annabi nuhu dan baka nan nuhi ha ilaik mune maka wahayi ma kunta ta'lamu ha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin kai baka sani ba kai Muhammadu baka san da wannan labarin ba wala qaumuka mutanenka ma ba san da wannan labarin ba kafin wannan lokacin ba ku da labari mu ne muka ba ku labari in ji Allah fasbir to kai ma Muhammadu kai hakuri a cikin wa'azi da da'awa wala aqibatu lil muttaqin amma kyakkyawar makoma da nasara da cin nasara a rayuwa tana hannun waɗanda suka ji tsoron Allah Allah ka samu ciwon da suka ji tsoron Allah to shine kuma gobe za mu tashi wa ila adin akahum huda gobe za mu shiga kissar annabi hudu alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ina karanta Isma'il Husna sai na duba na ga waɗansu abubuwa wanda in mutum ya karanta ya yi na fi da raka a turbo fiye da haka ya roƙi Allah ta buƙatar su za su biya misali an ce in mutum ya karanta alhamdulillah ya sau ɗari uku da sha uku da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim sau ɗari uku da sha uku isin ya fara ɗari uku da sha uku la ilaha illallah ɗari uku da sha uku shin malam wannan sun inganta
irin waɗannan maganganu ku rike ka'ida duk zikirin da aka ce wani ya je ya yi in ya wuce ɗari to ba daga bakin annabi ba ne kawai ka rike shi ka'ida ce annabi bai taɓa ba da wani zikiri sama da ɗari ba wata riwaya ce ma guda ɗaya na ganta cikin sayin muslim da take da ita ma ba direct haka take nufi ba ana nufin idan mutum ya tasbihi Allah zai ba shi adadin ladan da ke adadin joints ko gabbai da ke jikinsa guda 300 da nawa ne da 60 wannan ita ce amma annabi bai taba ba da wani zikiri da ya wuce 100 ba duk sai dai ka ji 100 70 kasa da haka da haka 313 5,000 su je su rike kayan su can wani ne ya zauna ya sha koko kurin ya rubuta da haka kar ma ka walda kanka maganar asma'ullahi husna Allah ya ce mu roke shi da su mu yi addu'a walillahi asma'ul husna fad'uhu biha in za ku yi addu'a ku roki Allah da asma'ullahi husna kuma Allah yana karba ba a ware sai wannan ba duka in ka roka Allah yana karba da haka wannan neman falala da wannan son banza da mutane suke rataya da shi to ya kamata a yi taka tsantsan ku kiyaye wannan duk wanda ka jance a je a yi salati guda dubu kaza ko miliyan kaza ko a je a wani zikiri guda dubu ɗari kaza ko miliyan guda kaza a karanta kul huwallahu a raka ta farko guda 999 raka ta bi kulliya ayi wal kafirun 999 raka ta kaza ayi kaza duk ba daga annabi bane yawa kar ma mutum ya bata lokacin sa wallahi in kai wannan ka ji na maka rantsuwa kai aikin banza dan Allah baya ba da lada akan abin da wani ya zo ya kirkire shi ga wanda aka turo mana annabi Muhammadu ka watsar da sunnar sa kaje kana dibar bola dan bola ne wannan Allah kiyaye
Gara da wani ce mara na neman haske ne game da wannan al'amari domin ni Allah ya kore mini ina so in yi wa iyaye na dinkin sallah to amma kuma na ci karo da wani hadisi da aka ambaci darajar uwarsa uku kafin aka ambaci na uba shi ma na dangane da wannan dan iya tsaya mata na tafiye wanda darajar sa ya fi nasa ko kuma dai sai na daidaita ba laifi ba ne don ka zo kyautata wa mahaifanka ka fifita mahaifinka ba laifi kai ba a doron wannan hadisin haka malamai suke faɗa don wani ya zo ya tambayi manzo Allah ce ya rasulullahi man ahaqun nasi bi husni sahabati wa ya fi cancanta in kyautata zamantakewa da shi tsakanin iyayena guda biyu manzo Allah ce ummuka mahaifiyarka sai ce summa man sannan sewa sai annabi ce ummuka sannan mahaifiyarka sai sake cewa summa man sannan sewa kuma ya manzo Allah annabi ce ummuka mamanka three times sai shi kuma da yake mai nacin tambaya ne shi ma sai sake cewa sun man sannan saiwa sai maza Allah ce sun abaka sannan babanka to wannan sai malamai suka ce yana nuna cewa shi lalle daraja ta uwa sama take da darajar uba kuma yau da gobe ma yana iya nuna haka walalu da mushkiloli iyaye uwa ta fi ɗauka sama da uba to amma abin da ake so dukansu a kyauta mushi gaba ɗaya a kyauta musu gaba daya inda akwai arzikin a kyautata musu ba sai nuna bambancin ba da shine zai fi gaskiya musamman wani uban yana da hasasiya yana da irin jin da wani abun nan wato kai ka fi son uwarka a kaina ko to sai ya zo ya tsine maka ka zo ka shiga uku ba ruwana da haka ka san dabarar da za ka yi ka kyautata musu gurin gaba daya amma da a ce za ka kewaye ka mata isani sama da nasa baka saba wa Allah ba na'am
malam ta yi fatawa a kan cewa mutum zai iya wankan jana'a da sabulu ko omo to malam akwai nasin da ya shafi maganganun malamin fikin a kan wannan bayani ai kai yanzu zan tambaya kai da ka hana kun san akwai abin da ake a shari'a sai mutum ya zo shi ya kamata ka tambaye shi dalili amma sai ya juya ya tambaye ka dalili yanzu asali omo ko sabulu daidai yake da ƙasa da toka da ake amfani da shi da wajen kawar da dauda wani nassi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce kada a yi wankan janaba da sabulu ko wankan juma'a da sabulu wanne ne yanzu kai ba kai kace kar a yi ba ko ba ka bane wanda ya ce kar a yi kaga shi ya hana ko to kai ne ya kamata ka kawo dalilin da ya ce kar a yi amma ni na ce a yi ni nake kan asali asali mutum yana yin wanka ne da me sabulu omo da duk abin da zai tsabtace jikin shi ne wani asali ko ba ka bane ba mumtaz kuma mun ta buga misalai wanda hankalinka ma ya kamata ya dauka amma tunda baka gane ba bari mu maka guru guru yawa guru guru gwari gwari in an ce guru guru akwai dan tauri tauri a ciki yayi yanzu kai da kace ba za a yi ba to me hujja magana ce cikin maganganun wasu daga cikin malamai sabanin malamai ne wato yawanci mu abin da ke damu a nan kewayen mu malaman mu suna ba da fatawa akan wani ra'ayin da shi suka yadda da shi shi kadai sai mutane suka saba da wannan in sun ji wata magana kishiyar wannan sai suka kama wani abu ba shari'a ba ne ina fatan kuna fahimta yanzu bari buga mana misali kamar mutumin da ya zo ya manta da azumin wata ramadana kurin ya je ya dauki kofi ya sha ruwa ya cika cikinsa mu yanzu anan mazhabar malikiya ana cewa azumin su ya kare sai ya sake azumi da zan tambaye ku nan duk majority haka za ku faɗa cewa azumin su ya kare saboda me saboda ya ya sha ruwa amma hakikanin magana wannan magana ɗaya ne daga cikin maganganun malamai da yawa wanda sun saba wa imamu malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a cewa azumi bai kare ba dan mutum ya ainihin wato manta ya sha ruwa azuminsa bai kare ba saboda manzo Allah ce man nasiya fa akala aw shariba wanda ya manta ya ci ko ya sha fi nahari ramadan aw a rana da rana a watan ramadan فإن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ya ci gaba da azuminsa kawai Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi to imam malik rahimahullahu ta'ala da ya zo kan wannan hadisin sai ce a mutane ba za a sake su akan wannan wani an yi haka wani zai je sha da gangan sai ya ce bari a yi saddan lizzari'a wani abin da suke ce da shi saddu zari'a toshe kafar barna bari a toshe a ce duk wanda ya sha ko da kuskure ne ko mantuwa sai ya rama daya wai dan mutane su da kiyayewa kada su bari su kuskure su sha amma hakikanin gaskiya abin da annabi ya faɗa da zaka kuskure ka sha din ya ce ba za ka yi ramuwa ba ka cika azumin ka Allah ne ya ciyar da kai Allah ne ya shayar da kai to yanzu kaga wani sai ya rike wannan in ya ji wannan fatawar cewa azumi bai karya ba sai zo ya ta faɗa sai ga kamar an kawo mai sabon abu kuma ilimi yawa ne da shi faɗi ne da shi yanzu magana ce cikin maganganu wani malamin ya ce in an sa sabulu ba za a sa sabulu ba aka wasu malaman suka faɗa in an sa sabulu bai yi ba wasu kuma sun ce yayi to da wanda suka ce yayi da wanda bai yi ba wanne ne kin asali wanda ya ce yayi wanda ya ce bai yi ba shi yake bukatar da kawo hujja a ina annabi ya ce bai yi ba shi kenan ya sai ka koma gurin malamin ka a cikin littafin da ya koya ma sai ka ce a baka hadisi shi wanda ya ce ma kar ayi sai ka ce baka hadisin da ya ce kar ayi shi kenan Allah gane da mu
wannan ce barka da shan ruwa mala da yan tambayoyi na dala da nake so a tsani ne bayani
kai ma dai kana da kakale wallahi kurin ka kasa ka karanta tambaya na'am ya san wannan ne ina da mata yana da mata kenan sai ya je wani waje aka tambaye shi ko yana da mata sai ya ce a'a ya matsayin aurensa iya da aurensa ko abin da ya samu aurensa ya dai ya dai a bar kawai sai sai istighfari ina jin kudan saurayi ne matashi bai dan dade da yin auren ba kuma baya so a ce mai mai aure gasan su samari shi wai alfahari yake yi da abin nan wani abokin mu wata ran a Madina an zo ana magana mun haɗu mu muna da aure shi kuma abin nan sai yake ce ba ai ku yanzu duk kun tsufa ai kun cuci kanku ai wai wai duk saurayin da ya bari ya aure tun yanzu ai ya cuci kansa kuma shi ne fa yake yake rayuwa da lemon tsami baya iya tukara sai da lemon tsami dan ya rinka tsotsan sa yana kashe masa sha'awa ko da ke na ba ku dan leakage ko to mu je mal
domin da tambaye ta ma ya sami bayani akan zakka ta kuɗi idan yawan kuɗin sun kai zakka a nuna yawan kuɗin da za su kai a fitar musu da zakka kuma kuɗin ajiyayyu ne ko kuma sai wanda ake jiwa
lissafin zakka dai a bana shine dubu ɗari hudu da hamsin da wani abu da hamsin da shida da wani abu ko da bakwai dubu ɗari hudu dai da hamsin da wani abu 450 something thousand in ka kai wannan kudin ne to zakka ta hauka sannan ba a ba da zakka sai kudin sun shekara hatta ya hula alai alhaulu sai shekara ta kewayo yanzu nan da wani yau zai baka naira miliyan ɗaya Allah ya sa wani ya kawo ma naira miliyan da wani zai baka naira miliyan ɗaya to babu zakka a kanka sai baɗi iwar haka juya su kake ko ajiye suke sannan me ake cirewa za ka kasa kuɗin ne gaba ɗayan su kashi arba'in sai ka cire kashi ɗaya sai ka bawa Allah yanzu a wannan dubu ɗari hudu da hamsin da wani abu ɗin da a tafsirin ƙofar fada mun tattauna akan wannan matsala ɗin wani ɗan waya buga mana abin da ake fitarwa dubu goma sha ɗaya ne dubu naira dubu goma sha ɗaya ne kurin da yan motsi a kai shine kudin zakar gaba ɗaya a'a na dubu ɗari hudu da hamsin da wani abu in miliyan ɗaya ne kasa arba'in za ka kasa ta kashi ka kasa miliyan ɗaya kashi arba'in ka cire kashi ɗaya ka ba shi kenan na'am ban ji ba dubu ashirin da biyar ko to kagan dubu ashirin da biyar ne a cikin miliyan ɗaya Allah da raba mu da ruwan zakan nan sai fatawa a yi ta tambayar zaka amma ba ka ji labarin ana yin ta ba da wahala kaji mutane ka gansu da shaguna da kadarori suna da motoci suna da ayyuka harkoki amma ba za ka gane suna zaka ko ba sa yi ba ka kasa fahimta yare ake a aljanu suke kira su bawa uku wa ya sani Allah wa alam mu je tambayar ta kai sai malam dole ina so a yi bayani akan ba da cin hanci na ji malamai suna bayanin cewa duk wanda ya bada tsararci da wanda ya karba Allah ya tsira masa to yanzu malam irin jami'an tsaro da suke tare mutane akan hanya za ka iya fara don gudun walakanci
gaskiya ne cewa hadisi ya zo mazala ce la'an Allahun rashi wal murtashi a wata riwayar ma hadda mai zirga-zirgar tsakaninsu mai ba da rashuwa da mai karɓar rashuwa da wanda ake ba wa rashuwar imika ikai ɗan tsakani duk Allah ya tsini musu albarka in ji annabi to amma me rashuwa menene rashuwa abinda ake nufi da rashuwa shine ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka abin da baka cancanta ba ka ɗauki kuɗi ka bayar a baka wani abin da baka cancance shi ba ko ba naka ba ne aiki ne makaranta ce wani matsayi ne a ofis wani shine rashawa duk wanda ya je ɗauki kuɗi ya bayar dan a bashi wani abin da ba nasa ba ne ko ba ton ɗin shi ba ne ko bai cancanta ba to wannan shi kuskure ne ya ba da rashawa kawai misali an zo ana ba da kujerun maka kuma an ce layi layi ne an ce kujera ta cika yanzu akwai wanda aka yi alkawari za a ba su wane wane za a ba shi wane wane za a ba shi shi kenan sai ka zo saboda kana da kudi sai ka samu amirul hajji ko mai karban kudin alhazai ko ciyaman ko wani ka je ka dan tukuku ya masa ya dubu hamsin ka ba shi ka ce da yadda za a sama mana kujerar nan sai ce to za mu duba dai mu gani za mu duba mu gani alhalin an riga an gama duk kujerun da ya occupied sai je kansile sunan wani da ya fara bada deposit sai a soke sunan wani sai a baka saboda ka bada hanci to kai da ka bayar ka ga baka cancanci wannan ba dan ko ba ton ɗinka ba ne kai da ka bayar Allah ya tsine maka shi ma da ya karba sunansa Allah ya tsine masa ko aiki baka cancanci aiki ba ga wanda suke da takaddu da qualification wanda hukuma ta lissafa ana son su suna da shi amma ba su da kudin cin hanci sai kai kaje ka bayar dan a baka wannan aikin a hana wani a baka kai kuma alhalin kai baka da ma qualification din sai ka bayar da hancin aka baka gangan jikin gaba daya shi ma dilla ana ta hau shine rashawa to amma akwai abin da mutum zai je nema nasa ne ya cancanta amma sai a ce ba zai ba za a bashi ba sai ya ba da cin hanci admission ne yake nema a jami'a kuma ya samu credit din da ake nema kuma ya yi duk abin da za a yi ya yi jam din ya ci ya yi duk abin da za a yi kuma irin su sun cancanta a ba su ba yi da wani deficiency sai aka ce ai ba zai ba da ba za a bashi admission din ba sai ya ba da dubu talatin to a nan gurin dan ya dauki wannan dubu talatin ya bayar ba rashawa ya bayar ba shi ya bayar ne a bashi wani abu na hakinsa amma an cuce shi bai halatta ba bayarwa amma tunda ya zama tilas larura ne in baka bayar ba zaka abin zai kubuce maka to sai ka bayar tunda kai ka cancanci you are due to a baka din kuma you are qualified to a baka wannan abun to in ka bada wannan ba cin hanci ka bayar ba wanda ya karba shine ya karbi cin hanci ka zo zaka wuce a hanya kai baka yi laifi ba baka yi komai ba ba a kama ka da komai ba amma ɗan sanda na ƙasan nan ko soja na ƙasan nan ko mobile na ƙasan nan cin hanci ya lalata su sai dai kaɗan daga cikinsu wanda ba sa karɓa sai ka sani cewa in baka bashi wannan naira ashirin ɗin ba zai iya tsayar da kai ya wulakanta ka koma a ɗaure ko a ci mutuncinka sai ka bashi kana bashi kana Allah ya isa a zuciyarka kai ba cin hanci ka bayar ba shine ya karɓi wata balbal amma a lokacin inda za ka iya dakewa ka ka bayar din a tsaya a fafata da kai to ba laifi kai ba in ya ce ya ga ce ya ofisa ya aikinka ya akwai na ruwa ne ka ce ya ofisa ai ku za ku taimaka mana yanzu ku da kuke federal haka za gaya masa in ya ce yi fakin ka ce to ba komai kai fakin din bude mota bude duk abin da zai ce ka nuna masa daman fa sai ka tabbatar kana daidai in ya gama ya duba bayan da zai da kai dole sake ka to in kayi wannan ka kyauta gaskiya yawa ka kyauta gaskiya irin wannan din yana so yana ana kyau dan lokacin a yi musu haka din zai taimaka ba na mantawa na taba tahowa ina sauri zan zo garin nan akwai wani wa'azi da aka gayyace ni can na baro ina jin ko ta hanyar bauchi na biyu ne ko ina ne a nan wajen an yadda kudin nan wajen can abin inda ba mutane sosai sai wasu 'yan sanda suka tsaya suka suka suka tsare ustaz na ce yaya ya ga mota na lambar kano ya san ni bako ne kenan ya kewa ya kewa kawo lasin na dauka na kewa dama ni ba na tafiya wani abu na na mota babu saboda muna da gemu muna da matsala a kwarai da gaske ana ganin ka da gemu to an samu naman da za a ci mutuncinka yawwa inda na san na da gemu na sai na kula da al'amura ina da lasin dina ina da takadduna ina da komai an reza ina da shi a mota ta dan kan wani mugu dan safety in ya kama ka sai in ya duba komai sai ce ina reza ina allura ko za ka ɗinke tip in kai faci a daji to suna yi ya duba ya duba ya duba ya gaba komi na ce to shi kenan kuna iya tafiya ko sai ce ai ba za ka tafi mu ga takardun ka na ce na dauko na bashi ga babu komai baya ma iya kara da takardun kurin karana ya ce to sai ka bada abin da zaka bayar na ce ni ba zan bada komai ba ce abin da zan bayar alhaji ya zaka faɗa haka na ce kwarai kuwa na ce me na maka ba abin da na maka komi ka tambaye ni ina da shi ka ce in baka yanzu kai baka ce in taimaka ma cewa kai sai in bada abin da zan bayar in yi wani abu sai kai wani abu yana rike da nasin yana rike da sai kai wani abu nace a ba wani abin da zan yi karka bata lokaci nace wa Allah lokaci na dauko masa ID card dina nace ka gani na lecturer ne ni kuma na san doka kuma ni lauyoyi ma nake nake graduating nace na san shari'a yalla waya she ku ne manyan kasan kwarai nace ka gani na yanzu wa'azi zan je gombe mutane suna can sun taru a cike ana jira na nace wallahi kana tsaye da ni zan buga waya in ce ga wani zan zo wa'azi ya hana ni zuwa wa'azi kurum abin da zan maki na ce ka san mota mota za a taho kaga za ka tada rikicin addini na taho zan yi wa'azi ka hana wa'azi sai ce to Allah kiyaye hanya na buga mota ya tafiya muje malam amma fa na gaya maka ka biya hankali wani fa gaskiya zai baka kashi yawa ka kula da wannan na muje
Malam sauran ɗan uwan suna ce da addu'a saboda yana da matsala rashin lafiya. Shi ma wannan yana neman addu'a ne saboda mahaifiyarsu ta daɗe tana fama da rashin lafiya da tsananin ciwon kai. Wannan kuma ɗalibi ne yana so a taya shi da addu'a saboda ilimi baya iya zama a kan kwakwalwarsa na kwanu bawan Allah da bai rubuto ba ya yi bayani ne shi ma yana da bukatan addu'a saboda wata matsala da fitar da shi to dukan mu gaba daya da wanda ya rubuta da wanda bai rubuta ba Allah madaukin sarki kai muke roƙo muna neman taimakonka da agajinka ya Allah ka sani muna da bukatu muna da rauni ya Allah kai mana arziki ka taimake mu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka samu cika da imani Allah ka sa aljanna ita ce makomar mu Allah ka jikan iyayenmu Allah ka jikan dattawan mu Allah ka jikan malaman mu Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka raba mu da fitina ta fili ko ta boye ta sama ko ta ƙasa ya Allah duk abin da zai kawo mana tashi hankali a ƙasar nan ka raba mu da shi ka kautar da mu ya Allah ƴan uwan mu da suke da daure aka daure su ba ji ba gani ba su da laifi Allah ka kubutar da su kasashen musulmi da suke cikin rikirkici ya Allah ka kwantar da wannan rikici ka ba da zaman lafiya ka ba da haƙuri wa junan mu ka sa mana albarka a rayuwar mu ka ji mu ka sa alheri shine zai jagorance mu Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين